أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka lokacin da muke amfani da shi wajen tunatar da junanmu cikin koyon ilimi na addinin musulunci Allah muna roƙonka ka ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai ya Allah dukkanin abin da za mu karanta ko za mu yi ka sa muna yi domin neman yardanka ba domin neman yardan waninka ba jama'a idan ba a manta ba a wancan satin ne muka fara karatu a cikin wani littafi mai albarka littafin usulus sunna na imamu ahmad bin hanbal imamu imamu ahlus sunnati wal jama'a a inda muka karanta muqaddima na sharhin wannan littafi takaitacce wanda babban malami Rabi' bin Hadi bin Umair al-Madkhali yayi wannan littafi a wannan satin ne muka yi muqaddima dangane da muhimmancin baiwa wannan ilimi muhimmanci musamman na sanin menene asalin abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantarwa wannan ko ya zama wajibi ne akan dukkanin wani wanda ya zamto yana da awar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zama cewa yana kokarin bibiyar dukkanin abin da ya zamto daga wurin Allah yake sannan daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yau muna hudu ga watan jimadal fani hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama 1435 wannan shi daidai da biyar ga watan hudu hijira a miladiya ta dubu biyu da sha hudu wanda yau insha Allah ta'ala za mu fada cikin karatun kai tsaye kamar yadda muka sani al'ada ce ta ahalus sunnat wal jama'a duk lokacin da za su kawo wata magana daga wurin wani mutum sai an kawo maka isnadi ma'ana jerin giyar mutanen da suka dinga ruwaitowa wani ya ji daga wurin wani wani ya ji daga wurin wani wani ya ji daga wurin wani har zuwa kan wanda ya faɗi wannan magana din to shine malam zai mana magana dangane da isnadin da aka samu aka jingina zuwa Imam Ahmad cewa daga wurin sa aka samu wannan littafi na usulus sunna a inda yake cewa قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني أنقولنكو يسي حدثنا الشيخ أبو عبد, أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو, أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين هجرية قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتونسي قال حدثني عبدوس بن مالك بن عطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يقول wannan ita ce isnadin wannan littafi an gane ku tun daga kan malamin farko har zuwa kan shi imamu ahmad banda wannan isnadin kuma akwai isnadin da aka samu daga imamun lalaka'i imamun lalaka'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna shi ma yana da wani littafi a wannan bigire ɗin na usul ahal sunnati wal jama'a to shi ma yayi riwayar wannan littafi na usulun sunna na imamu ahmad a cikin nashi littafi na usulun sunna jama'a an gane wannan ko yawwa ba kawai za a ɗauko littafin bane a ce a dingina wa wani ba tare da isnadi ba a akwai cikakken isnadi wannan shine isnadin da ya zo na wannan littafi to imamu ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa usulus sunnatu indana usulus sunnati indana tushe da asali na sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama indana a wurinmu at-tamassuk bima alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama yurruqu kam kam da abinda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi riko da shi jama'a kun ji wannan shine usul na farko na ahlus sunnah wal jama'a ba sa koyi da kowa ba sa riko da wani abu sai abin da almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi a kai na biyu waliqtida'u bihim da kuma kwaikwayon su sahabbai ne bayan kai riko da abin da suka tarayu akai na addini sannan na biyu waliqtida'u bihim da kuma yin koyi da su wa tarkul bid'a na uku watarkul bida'i da kuma barin dukkanin wata bid'a barin kirkira a cikin addini a kawo wani sabon abu wanda ba a san shi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san shi ba daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san shi ba daga tabi'ai ba a san shi ba daga tabi'us tabi'ina daga ɗan baya ne kawai suka zo su kirkiri wannan abin suka jingina wa addini to malam yace watarkul bida'i da kuma barin bid'a a cikin addini barin kirkiro sabbin al'amara malam yace wa kullu bid'atin dalala yana daga cikin manhaji na ahlus sunnah wal jamaa usul din su shine wa kullu bid'atin dalala dukkan wani fararren abu dukkan wani abu da za a kirkiro sabo a cikin addini wannan abin bid'a ne bata ce wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa da kuma barin musu da jayayya wanda ba shi da asali a cikin addini wal julusu ma ashabil ahwa da kuma zama da mutane ma'abuta kan zuciya zama da ma'abuta kan zuciya barin zama da su shi ma yana daga cikin usulin ahlus sunnah wal jamaa sannan wa tarkul mira da barin jayayya wal jadal da musu wal khusumat da kuma jayayya fi dini a cikin addinin musulunci waɗannan ababe da muka lissafa a farko kusan guda shida ko bakwai su ne nan farkon usul na ahlus sunnah wal jama'a sai mu dawo mu ɗauki kowanne kuma dalla dalla mu yi bayani shi filla filla saboda mu gane jama'a an gane ko na nukuta ta farko da malam yake cewa yake cewa usulus sunna mu a wurinmu shine ruko da abinda aka sami sahabban manzon Allah sallallahu sallama a kansa saboda me jama'a mu sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka fi kowa tsakin zuciya sannan kuma su ne nan almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suke tarar annabi sallallahu alaihi wasallama suke karɓan wahayin da ɗumi-ɗuminsa hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka saukan masa da wahayin alƙur'ani bayan mala'ika ya saukan masa zai tara sahabbansa wanda ya san cewa suna da zaƙaƙuranci zai tara su sai ya zo yana karanta musu alƙur'ani su ma kuma suna karatun alƙur'ani ɗin ya karanta su karanta suna tafar wannan abin suna tafan wannan abin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba tare da wani shamaki ba ashe wanda ya zama yana da wannan sifa din jama'a shine nan wanda yafi dacewa a yi koyi da shi jama'a ina fata an gane kuma jama'a bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin abin da suka rayu akai shine tafarki kuma shine kadarkon tsira jama'a an gane ko saboda mene annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo yana kawo mana dukkanin shari'o'i daga wurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi amintattu daga cikin sahabbansa waɗanda su ne da zaran wahayi ya sauka zai ba su labari kuma suna ƙoƙarin kiyaye dukkan wani hadisi da ya tabbata daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ayyukansa ne cikin shige da fitansa ne cikin dukkanin ayyukansa ne da gobe sahabban nan suna bin diddigi wajen ƙoƙarin tabbatar da waɗannan al'amura ashe ko shakka babu su ne nan mutanen da suka bi tafarkin tsira na farko kuma dukkanin wani wanda zai yi addini Allah ya karbi addininsa a matsayin abin bauta da zai yi wa Allah madaukakin sarki dole sai ya zamto yayi daidai da abin da sabbin suka tafi akai jama'a an gane wannan ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana kinaya yake cewa alaikum bi sunnati lalle ku yi riko ina muku wasici da riko da sunnata wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di da kuma sunnonin al-khulafa'i ar-rashidin waɗannan halifofi nashi mamaya a bayansa waɗanda su ɗin manzon Allah ya ba su shi cewa su ɗin shiryayyu ne al-mahdiyyin min ba'di waɗanda suke shirwa a bayana sai ce abdu alaiha bin nawajib ku yi riko da su da mene bin nawajib da waɗannan turami haƙorin can ciki waɗannan turaman yace ka yi riko da su ba wai ka sanya bakinka kadai ka yi riko da wannan abun ba a'a ka yi riko da wannan abun bin nawajib da haƙoranka turame sun ciki saboda jama'a aqida ta fi komai tsada a rayuwar musulmi jama'a an gane ko saboda haka sahabbai su sun rayu ne akan waɗannan ababe guda biyu akan faɗin Allah da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansu waɗannan ababe in su suka ɗauka a matsayin abin bautansu shi ne abin da suke ƙudurcewa a zuci abin da suke bautawa Allah maɗaukin sarki da shi shi ne abin da suke mu'amala tsakaninsu da junansu da shi jama'a ina fata an gane wannan ko saboda haka riko da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi da riko da abin da sahabban suke kai lalle jama'a wannan shi tafarkin tsira sabanin wannan kuwa tafarki na mene tafarki na bata jama'a an gane ko duk wanda ya soka da kan wannan to dole zai zai fada bid'a domin jama'a sahabbai kamar yadda muka sani ba sa yin kirkiran ƙarya su jingina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai abin da suka ji daga bakinsa domin suna jin tsoron yin ƙarya saboda me saboda wannan ƙaryan za ta kai su zuwa ga fajirci fajircin nan kuma a ƙarshe kan kai mutum zuwa ga kafirci jama'a an gane wannan ko saboda haka waɗannan sahabbai ɗin su ne nan waɗanda suka ruwaito mana addinin musulunci gaba ɗaya a ƙarƙashin wannan sai ya zama cewa kuma ƙauna da so na waɗannan sahabbai ɗin jama'a ya zama wajibi ina fata an gane dole ne ka ji kana son sahabbai a ranka dole ne ka ji cewa kana kyamar dukkanin wanda ke kyaman su domin dukkanin wanda ya zo ya ce maka shi annabi yake so baya son sahabbansa da Allah wannan ne yake nufi ina fata an gane misali mutum ne ya zo yana yaban ka ya ce oh babanka mutumin kirki amma dukkanin abokan shi mutanen banza daga mashayin giya sai mazinaci sai kaza sai kaza sai kaza yanzu don Allah yana yaban babanka ne ko yana zage shi jama'a ina fata an gane babu wani wanda ya sai ce maka wai wai sahabbai ai sun rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne suna masu mai munafunci ka duba irin wannan waɗanda ke faɗin irin wannan jama'a ko shakka ba mai zindiƙai ko munafikai ne a cikin addini domin yana daga cikin usulin ahlus sunnah wal jamaa kamar da imam tahawi ya kawo a cikin littafin sana al-aqidah at-tahawiyya yayi bayani dalla dalla akan cewa jama'a san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne shi yasa da aka yi wa shaykhul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harrani aka yi masa tambaya dangane da aqidar su dangane da sahabbai sai yace da su hubbu sahabati kulluhum li madhhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sati'u lakin ma as-siddiq minhum afdal yace san sahabbai a wurina da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wurina mazhaba ce ma'ana aqida ce ne a wurina kuma kaunan iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ma nake yin tawassuli a wurin Allah madaukakin sarki ya karɓa ayyuka na nagari sai yace kowanne ɗaya daga cikin sahabban nan yana da wata falala yana da wata irin daraja wacce take madaukakiya yace sai dai as-siddiq Abubakar ne siddiq shine nan wanda yake kowa falala a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a dole kowa ya da wannan abubakar bin siddiq shine yafi kowa farla a cikin sahabbai shine wanda yafi kowa ilimi kakaf cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda kai abubakar bin siddiq ilimi domin kamar yadda mai littafin al-lu'lu wal marjan ya kawo a cikin littafin fada'il sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin sahabbansa yake cewa babu wani mutum da naji dadin zamantakewa da shi naji dadin dukiyarsa na ji daɗin zamantakewa da shi da aminci tare da shi irin abubakar da siddiq ya ce da zan zamto wanda zai riƙi wani mutum a matsayin badaɗi da na riƙi abubakar siddiq a matsayin badaɗi ya ce amma sai dai ‘yan uwantakan musulunci shi ya fi ƙarfi sama da riƙe shi a matsayin badaɗi na jama'a ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam a take aure yake cewa lallai Allah ta'ala ya baiwa bawansa zabi tsakanin ya zaɓi abin da ke wurinsa da kuma abin da ke duniya sai wannan bawan Allah ya zaɓi abin da ke wurin Allah maɗaukacin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama yin wannan magana Abu Bakar Siddiq sai fashe da kuka Abu Sa'id al-Khudri shi ya rawaito wannan hadisi din a'a sai ya zo na suna mamaki na cewa ma ya baki haza shek wai me yasa wannan dattini yake kuka ne ina fata an gane abubakar siddiq sai faɗa musu cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa rasuwa ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuwa sahabbai suka dinga cewa wa kana abubakar a'lama lalle abubakar ya kasance ya fi mu ilimi gaba ɗaya mu jama'a nan fata an gane wannan shine abin da ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a gidansa wata mata ta zo wajen ta nemi fatawa a cikin addinin musulunci manzon Allah ya bata ansa bayan ya gama bashi ansa suke ce mai ya rasulullah idan kuma nazo ban same ka ba fa malamin suka ce tana nufin cewa idan ka mutu fa wajen wa zan zo yace ki zo wajen abubakar bin siddiq Allah ya kara mishi yadda jama'a dan Allah waɗannan su sun suke nunawa waɗannan ke cewa abubakar shine zai zama khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da lafiya wane ne ya sa shi ke jagorantar sallah wa sauran musulmai abubakar siddiq bai sai aje a nemo umar faruk ba bai sai aje a nemo usman dan affan ba bai sai aje a nemo ali bin abi talib ba sai ce muru ababakar fa yusalli bin nas ko umarci abubakar ya je ya yi wa mutane sallah duk irin waɗannan abubuwan jama'a a garin makka ana zama a cikin irin wannan bala'i sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara mishi yanda zai cewa yaga ana azabtar da wasu bayi ana cewa ku ce lata da uzza ku ce ubal ina cewa ahad ahad ahad Allah ɗaya ne abubakar siddiq zai zo cewa sai haba jama'a ya kuje kallon zamu wannan bawan na siye shi nawa ne wannan bawan saboda an ga cewa zai siye shi yan tashi sai a cika bawan kuɗi haka zai ciro duk kuɗin da aka yi wannan bawan an ninninka kuɗin zai sai wannan bawan yan tashi ci gaba da bautawa Allah wannan shine abubakar siddiq jama'a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijjashin hijira wajen waye ne wajen abubakar siddiq yace mai ubangiji na ya umarce da hijira yace to ya rasulullahi na iya binka mu tafi tare yace i zaka iya bina asma binti abi bakr as-siddiq Allah ya kara mata yadda wacce ake mata da ake mata laqabi da zubi taqain musamman take daukan abinci tana kai musu can kan hanyar ta zuwa garin Madina saboda kada a gane mata kunta da take in ta fita bayan gari sai ta saki zaninta ya zama to ta mai wani irin abu ta mai wasu jela guda biyu ta yadda idan ta tafi akan sahara duk inda ta wuce wannan tufafin na tafiya rika share mene ya rika share wannan hanyar da suke bi take tafiya ya zama kamar sawun keke in zaka ce maka keke ya wuce ya bada zaka iya gane cewa nan ya bi ko nan irin wannan abin take take zuwa take kai musu abinci har zuwa lokacin da suka yi nisa Abubakar da Siddiq shine wanda ya tafi da kuɗi a hannunsa bayan sun fita daga wannan kogon da kafirai suka biyo su suna kan hanyar zuwa garin Madina wannan mutum mai nuna masa hanya yace ba zai biya ba zai mutu ba sai an biya shi Abubakar Siddiq shi ya cire kuɗi a aljihun sai biya wannan mutum ya shirye da su hanyar Madina ya kuma nuna masa hanyar da ya kamata su bi zuwa garin Madina da aka je garin Madina kuma banun banun Najjar suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inda za a gina masallacin nan fa su sun bada a matsayin kyauta manzon Allah ya ce ya zanyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya cire kuɗin aljihunsa ba an yi wa wurin kuɗi a wakarin sadiq shi ya cire kuɗi da ya biya aka sai filin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai dan shi aka sani in ka shiga masallacin manzon Allah har gobe sai an rubuta Abubakar Siddiq lada wakafin shi ne wannan jama'a ina fata an gane yanzu wanda yayi wannan ne wani zindiqin arni zai kalle shi ce wai ai ya ba annabi saboda manzon Allah ya tafi da shi saboda munafurci saboda yana jin tsoron kada ya bar shi a garin Makka ya mai munafunci a biyo shi hanya a kashe shi wannan shine abin da wasu suke fari ai shi a rafida al-ithna ashariyya ina fata an gane na kawo waɗannan misalan ne ba wai saboda tsawaita ba a'a amma saboda mu gane darajar waɗannan sahabban jama'a to sahabban nan su ne waɗanda suka rawaito dukkanin abin da muke bautawa Allah madaukakin sarki shi a cikin addini dan haka yana daga cikin usul na ahlus sunnah wal jama'a yin koyi da abinda sahabbai suka tafi akai suka rayu akai ta fannin ibada ta fannin aqida ta fannin mu'amalan su ne da gobe wajibi ne wannan akan dukkan wanda yake riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a an gane ko yawa shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo yana bayani dangane da karkason wannan al'umma yace wannan al'umma za ta za ta kasu kashi 60 da nawa 60 da 73 sai sabai suka tambaye shi to ya manzo Allah su waye masu tsira a cikin su sai manzo Allah ya ce waɗanda suke kan irin abin da nake kai a yau ni da sahabbaina jama'a ku ji ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda ya kasance akan irin abin da na rayu a yau ni da sahabbaina su ne kadai waɗanda suke tsira su ne kadai suke kan tafarkin shari'a amma wani sai zuri na maka cewa sahabban nan dai kaza sahabban nan dai kaza duk wani abu wanda mun ji ka an so ka kawo laifi to mun ji yayi laifin Allah kuma ya ce ya yafi kai kuma sai kace a'a ba a isa ba to kai awa wai dan wace a hotel jama'a ina fata an gane wannan tajarru'i ne ala Allah karfin kai ne ake wa Allah madaukakin sarki ya Allah ya faɗi magana kace kai baka yadda ba to kai wa wani sai yazo yana maganar cewa Abubakar da Siddiq din nan su ne suka zo suka kwace mana na Aisha suka kwace mana Fatima gadanta suka yi kaza sai ya fashe da kuka sai ka ga jama'a sun sun kama kuka sai ya dauka daga sai nan kuma kinki ne munafiki ne jama'a ina fata an gane saboda haka ne nake son karanta mana maganar Imam Buhari a cikin wannan littafin Taqrir al-Buhawiyya a asali na 93 da ya kawo wannan littafi yake cewa wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mu aqidar mu shine muna kauna muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala nufarriqu fi hubbi ahad minhum kuma ba ma wuce iyaka wajen kaunar ɗaya daga cikin su mu ce shi Allah ne mu ce shi kaza ne mu ce shi kaza ne ba ma ta wuce iyaka wajen kaunar ɗaya daga cikin su jama'a ina fata an gane kuma mu ba ma taɓa cewa wai shi ɗin su ma'asumai ne ba sa saɓo ko kaɗan ba ma faɗin wannan su ma ‘yan adam ne kamar kowa suna yin daidai suna yin kuskure sabanin shi'a waɗanda suke cewa ali bin abi talib ai shi ma'sumi ne baya sabo jama'a ina fata an gane to musa bai gaba ɗaya su kakaf muna musu kudin goro da cewa mutanen kirki ne ko muna kaunan su su mutane ne irin mu suna yin daidai kuma suna yin kuskure Allah ta'ala kuma ya ce ya gafarta musu in ma kuskuren sun yi Allah ta'ala ya ce ya yafi ya gafarta musu Allah ya ƙara musu yadda yace wala natabarra'u min ahadin minhum abu na gaba shine ba ma taɓa barranta da ɗaya daga cikin sahabbai mu ce mu ba romar sahabi wani saboda yayi kaza ba ma wannan wannan ita ce aqidar mu ina fata an gane yawa malam yace kuma wa nuthabbitu al-khilafata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu kuma aqidar mu ce ahlus sunnah muna tabbatarwa da abubakar ne siddiq da khalifanci bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma saboda falala da kuma gabatar da daraja da yake da shi shi yasa aka gabatar da shi akan sauran al'umma gaba daya kuma li umar bin khattab radiyallahu an sannan ko bayan sa sai umar dan khattab kuma li uthman radiyallahu anhu sannan zuwa ga uthman dan affan Allah ya kara masa yadda ثم لعلي بن أبي طالب سننكم علي بن أبي طالب الله يكرم سيدا مالك وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون سوني نن دي حليفوف نن ما تشيروا كما سوني نن شوا غبني وأن فيك كما تشيروا وأن فيك أبابن كوي ina fata an gane malam yace kuma sannan muna yin imani cewa annal asharata alladhina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa basharahum bil janna nashhadu lahum bil janna mutane goman nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule su gaba ɗayan sai ce ɗan aljanna ne muna yin imani da cewa kuma ɗan aljanna ne akwai wani da kuna shiga youtube da yawa idan ka je kai tafin ɗin irin abubuwa da malaman shi'a suke faɗa wani malamin shi'a na faɗi abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna kai kai wai ta yaya za a ce yan aljanna wannan ta yaya yanzu in Allah da wake jayayya yana jayayya da Allah yana jayayya da fadin manzon Allah ga magana Imam Shafi'i law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu ai da sanka da kake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne da kai ne da kai masa biyayya domin innal muhibba liman yuti'u liman yuhibbu muti'u domin kaunan wanda kake kauna ba ta taba tabbata sai kana iya masa biyayya cikin abin da zai umarce ka jama'a ina fata an gane saboda haka waɗannan mutanen gaba ɗayan su mun yi imani to yanzu kuma kun gani irin abin da ke faruwa yanzu a masallacin da za a zo a ce to yanzu duka mu nan kowa ba zai fita ba sai dai san mutane goma nan to kila za a iya sa mutane uku waɗanda ba su san mutane goma nan ba ko kila kila za a iya sa mutane uku ko ko za su fa haka jama'a kun gani mu rika bibiyar irin waɗannan tarihin da musulunci jama'a muna sani ga mai mamudu ha'iya haɗa su gaba ɗaya bayan waɗannan guda hudun da muka lissafo khulafa ar-rashidun sai ce sa'idun wa sa'adun wa ibn auf wa talhatun wa amir fi'r wa zubair al-mumallah sa'idun akwai sa'id bin bin wale bin zaid akwai wane sa'ad bin abi waqas akwai abdurrahman bin auf akwai talha bin ubaydillah akwai amir ibn abul jarrah sannan akwai wani akwai az-zubair ibn al-awwam sune cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna jama'a ina fata an gane yawa sannan kuma yana daga cikin aqida ta ahlus sunna kyautata magana da kuma kyautata zato ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma iyalan gidansa ma'ana matayansa masu tsarki yana daga cikin aqidat ahlus sunna tsarkake su daga dukkanin wani datti da wata najasa da wasu mutane suka jinginawa waɗannan sahabbai din da kuma matayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zuriyyansa waɗanda suke masu tsarki an gane ko wannan shine aqida aqidan ahlus sunna to dukkanin wanda ya tafi akan wannan malai ce faqad bari'a min an-nifaq haqiqa wanda ya aikata wannan ya barrata daga munafurci duk mutumin da ke kyautata zato daga sahabbai gaba daya da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zuriyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tsarkake su daga dukkanin wata najasa da wani datti to haƙiƙa wannan faqad bari amin nifaq haƙiƙa wannan ya barranta daga munafici jama'a ina fata an gane yawa waɗannan jama'a shine nan aqidan ahlus sunnah wal jama'a ya kamata mu fahimci wannan domin jama'a dole ne mu rika yin bayani dangane da abin da ya shafi falala da kuma girma irin na sahabbai din nan domin idan baka san girman su ba shine har za a zo ana faɗin magana akan wani kana jin kai ya aka yi shi kowa ne mai haka saboda jahilci haka ake yi sai wani ya zo wani makiri ya zo yana faɗa muku ai wani ba shi ya kaza ba ka duba abin da ya yi da Allah ka duba irin kaza da kaza kai kuma jahili baka san komai baka san sirar annabi ba ka ba ta hankali lokaci ba fahimtar addini sai ka fara cewa oh to shi ko ya aka yi haka kai kaga irin abu ya aka yi haka kuma in ya ga dama zai je dauko maka wani hadisi a cikin bukhari ko cikin sahih muslim yace maka ai littafin ku ne sunna wai zai maka ilzami tunda ka yarda da shi to bari ka maka hujja da shi ina fata an gane jama'a wannan shine tafarki na ahlus sunnah wal jamaa farko shine me at-tamassuku bima alayhi as-sahabatu radiyallahu anhum ajma'in yin ruko kam kam da yin koyi da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai sai na biyu mala yace wa naqtida'u bihim da kuma kwaikwayo na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya faɗa mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera lalle kyakkyawan koyi a gare ku ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ga wanda ke fatan haduwa da Allah lami lafiya kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa to bayan sahabbai dinnan kuma sai suwa ai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa sai sahabbansa a cikin suratul nisa Allah ta'ala ya mana bayani cewa dangane da yin koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man yushaqiq wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda dukkanin mutumin da ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabi tafarkin da ba na mu'mine ba suwaye mu'minai da ake magana anan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kauce wa tafarkin sahabbai Allah ya ce duwallihi ma tawalla za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa na bata wa nuslihi jahannama mu shigar da shi gidan wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta munana ashe kai tsaye in dai abu ba sahabbai bane suke kai jama'a kai watsi da shi bayan duniya kar ma ka bata kanka lokaci kuma duk wanda ka gina zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka kuskura maka zauna inda yake ballanta naka ji irin wannan datti da ke fitowa daga bakin sa domin ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki cewa duk lokacin da ka je wuri ka ji ana wani zancin da ba daidai ba ka tashi daga wannan wurin in dai ba za ka iya hanawa ba addina gaba daya to maganin wannan shine ka tashi ka bar wurin to abu na biyu shine walaqati da'u bihi na'am wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri idan ka dau wadanda suke yin kutse a cikin ayoyin mu suna fadin maganganun da suka ga dama suna yin hirar da bata dace ba Allah ya ce fa'rid anhum to ka bijire musu ka juya musu baya ka tashi daga wurin hatta ya kodu fi hadithin ghairi har sai sun koma labarin da ba wannan ba Allah ya ce wa imma fa imma yunsiyannaka shaytan idan la shaytan zai mantar da kai ka cigaba da zama anan to fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin kada ka zauna bayan ka tuna cewa waɗannan mutanen azalibai ne kuma ka cigaba da zama tare da su a'a kada ka aikata haka jama'a ina fata an gane na biyu shine mene al-iqtida'u bihim yin koyi da su شيني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفدن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور نفت أنقاني wanda mun riga mun shirin wannan hadisi ne ina fata an gane sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kabe da muka faɗi tazu yayi bayanin cewa wannan al'ummar za ta rayu zuwa za ta rarrabu zuwa kashi nawa 73 manzo Allah ya ce kulluhum finnari ko kulluha finnar dukkanin ƙungiyoyin nan kakaftinsu suna kan menene suna wuta kuma fa suna da musulunci duka kada ka dauka cewa da kiristoci ne da yahudawa da masu bautar gunki in in dukkanin su zalla waɗanda suke ikirarin cewa su musulmai ne su ne za a samu kashi nawa kashi 72 manzo Allah yace kulluhum fin nari illa wahida dukkanin suna wuta sai kwaya daya qalu man hiya sabai suka tambaye manzon Allah suka ce wace ce wace ce wannan qala sai manzo Allah yace ma ana alaihi wa ashabi wadanda suke kan irin abin da nake kai ne sahabbaina ashe anan sahabbai sun zama mene sun zama abin koyi a gare mu jama'a ina fata an gane wannan ko yawa kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum al bayda na bar ku akan wata faran hanya wata take faratas a wata ruwaya al bayda naqiyya akan wata irin hanya wata ke faratas yace lailuha ka nahariha wannan hanyar da na baku fa daranta kamar rananta yake babu wani lokaci da za a ce an yi dudum an kuma cikin duhu manzon Allah yace la yazigu anha illa halik babu wanda ke kaucewa gaba da bin wannan hanyar sai halakacci jama'a ina fata an gane kenan duk wanda ya kauce gaban hanyar sahabbai ya fada mene ya fada halaka domin jama'a bid'a a cikin addini bata ce shi yasa aka tambaye Sufyan al-Thawri Allah ya ji kansa sai daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ake tambayar sa to shin ya al'amarin bid'a yake cewa ai al-bid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'siyah bid'a ta fi soyuwa a wurin shaytan sama da saban Allah yace saboda fa innal fa innal ma'siyata yutabu minha sabo idan kana kana yin tuba ka dena amma yace wa innal bid'ata la yutabu minha amma yace bid'a ba a tuba ga barinta ka taba ganin bid'a ya tuba yace ya bar bid'a me yake tsammani wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna daukan cewa kyakkyawan aiki suke shi yasa kullum ba zai dena ba yau a kawo masa sabon abu ya dauka ya tai gobe sabo jibi sabo gata sabo zai gama kiristiyana yan wani abu ya ce a to ai mu ya kamata mu rika irin wannan kirista kirista wanda Allah ya faɗa maka cewa ghairil maghdubi alaihim walad dallin an faɗa maka cewa batattu ne sai kuma ga kai ga wani batacce ne wani abu mai kyau ai mu ko ya kamata mu koyi da batattun nan yanzu dan Allah jama'a me yin wannan yana kan gado ba kan gado a tare da shi jama'a an gane wannan ko na'am na'am na'am wannan hadisi din wannan hadisi hadisi ne hasan hadisi ne wanda imamu tirmidhi rawaito shi a littafin na as-sunan ya rawaito wannan hadisin a kitabul iman babu ma jaa fi iftiraq hadhihi al-umma babin da yake magana akan rabon wannan al'umma din mala yace wa qala hadithun mufassir mufassarun hasanun gharib wannan hadisi ne wanda yake mufassar kuma hasan gharib gharib imam at-tirmidhi yana da istilahi a cikin littafin sa in ya kawo maka hadisi yace hadha hadithun gharib to yana kun hadisi da'if amma idan ya kawo maka hadisi ka hadha hadithun hasanun gharib to wannan hadisin yana da matsayin hasan a wurin sa ina fata an gane in dai bai ce hasan bai ce gharibun kadai to a istilahi da shine wannan hadisin da'ifi ne amma in yace hasanun gharib wannan hadisin kuma ana ba shi martaba ta hasan an gane ko sannan ma ya ƙara mana bayani cewa yace la nu'arif la na'rifuhu mithla hadha illa min hadha alwajh qala ash-shaykh al-albani hasan imam al-albani al-fadilah al-allamah al-muhaddith al-'asr yayi wannan hadisin hukunci da cewa hadisi ne hasan saboda haka hadisi ne wanda ganta za a yi aiki da shi shi yasa an kalli littafin al-mil wal nihal na shahr al-thari za ga yayi fada bayani akan wannan hadisi haka nan littafin al-farq bain al-firq na al-baghdadi shi ma ya fada bayani akan wannan kusan ma akan wannan hadisin ne suka rubuta wannan littafi din wajen bayanin dukkanin wata al-firq al-firq dalla dukkanin wasu kungiyoyi na bata akan shi suka rubuta wannan littafai nasu jama'a an gane ko na'am sai ma ne ya kawo mana kuma na hudu ya ce wa kullu bid'atin fa hiya dalala dukkanin wata bid'a jama'a ku sani bata ce babu wata bid'a mai kyau a cikin addini ku duba abin mamaki a cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam ina tsammanin ko haka littafin yake littafin Shehu Ibrahim Inyasi da kanshi a wannan littafin yake cewa a addini kakaf babu wata bid'a hasana dukkanin bid'a bata ce a cikin littafin sai yake faɗi amma yau wani mai tasirantuwa da tsarika kuma sai yazo cewa ai akwai akwai bid'a hasana yanzu da Allah wannan ya warware yayi tsakala wala ko bai ba gashi malamin ka da kake kwarzanta kake ganin cewa shine wani da kaza shine kaza shine kudimi shine nan abdalu sune autadu sune kaza yace kowace bid'a ta kabbata ce babu wata bid'a mai kyau a cikin addini to jama'a wannan ita ce usul ahlus sunnah wal jama'a dukkanin bid'a mai ce bata ce babu wata bid'a mai kyau a cikin addini an gane ko sannan wa tarku khusumat da kuma barin mene barin musu khusuma khusumat shi dukkanin wani musu da za a yi ba na fahimta gaskiya ba ina fata an gane sannan wal julus ma ashabil ahwa da kuma zama da mutane waɗanda ke yan son zuciya an gane yan bid'a su ne yan son zuciya an gane ko domin in ba son zuciya ba babu yadda za a yi ga abin da Allah ya kawo ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kai ka nuna cewa ka wadatu gabarin abinda Allah ya kawo ka wadatu gabarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sai dai abinda kai kake so ko abinda malamin ka yake so kuma ya rayu akai jama'a an fahimci wannan ko to zama da mutane waɗanda suke ashabul ahwa shi ma jama'a mu sani cewa ɗaya daga cikin usulul ahlus sunnah wal jama'a kenan zama da yan bid'a waɗanda ke tattauna irin waɗannan mugayen maganganu wanda zai dauko wata magana ya ta kutse yana faɗin maganganun banza waɗanda waɗannan maganganun munan ladabi ne ga Allah munan ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka rika zama tare da su jama'a wannan kuskure ne ba daidai bane ina fata an gane ba dole sai ka zauna tare da su ba wanda ya rike ka saboda haka idan ka ka ga ka san wannan ba ka ba zama da su a kenan mutane waɗanda suke yan son zuciya ina fata an gane malam yace wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fi din da kuma barin dukkan wani jayayya da musu da husuma a cikin addini waɗannan ababe da muka lissafa dukkanin su usul ne daga cikin usul na ahlus sunnah wal jamaa jama'a an gane ko saboda haka jama'a wajibi ne mu koma addini nan kamar da muke yin bayani ba a yi shi da jahilci jama'a kasantuwar ka zama ahlus sunna na gaskiya shine kai ne ka yi karatu mu al'umma ce wacce aka tirbinci mu da yin karatu menene farkon wahayin da ya sauka na'am kun haddace ayar daidai amma kuma gashi ba san karatu mu al'umma ce wacce dama da wannan aka tirbinci da mu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان kun haddace ayoyin daidai jama'a musan wannan addinin musulunci ba a yi da jahilci dole ne ya zama wajibi ba a ce ka zama malami ba amma ka sani duk abin da yake haƙƙin Allah ne akan ka yi kokari ka san shi duk abin da yake haƙƙin Allah ne akan ka ka yi kokari ka san shi musamman tauhidin da kuma aqidan nan jama'a wajibi ne baiwa aqidan nan muhimmanci mu rike ta kuma da ƙarfi domin jama'a ba a sakaci da aqida domin a yau akwai 'yan fashin aƙidan masu yawa in kai wasa wani zai zuwa baka da imaninka baka sani ba ƙila maka na gargaran mutuwarka sai ka zo mutuwa kuma ka fara ganin mala'iku sun zo suna maka ishara da guduma a hannun kuma ce za ka tuba Allah ya ce maka kalla innaha kalimatun huwa qailuha i hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu Allah sai ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan maganar jama'a kada ka zama cikin wanda za su nadama a ƙarshen rayuwarsu saboda haka duk inda ka ji gaskiya jama'a kada ka ji kunyan wani ko da mahaifinka ne kada ka ji tsoron kowa ko da mai gidanka ne kada ka ji shakkan kowa ko da abokinka ne ka yi ƙoƙari ka bi Allah yadda Allah yake so ka zauna ka zauna ka rayu rayuwanka mai lafiya kare da Allah lami lafiya domin ka'ida ce mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala janna wa man laqiya Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ya hada Allah baya hada shi da kowa a wurin bauta da shiga aljanna wanda ko ya hada da Allah yana hada shi da wani abu a wurin bauta zai shiga ina wuta faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan wala yushrik bi'ibadati rabbih kun hada ci ayoyin daidai duk wanda yake son ya hada Allah lami lafiya falyamal 'amalan salihan ya aikata aiki nagari wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada kada ya hada ya gwama bautan Allah tare da wani yayin da san gaskiya saboda ganin mahaifinka yana raye zai ci shi ba ruwan shi da kai da kaza da kaza zai fushi da kai sai ka izo ka koyi addini kace ai kai kana jin tsoron wani ne ko kana jin tsoron mai gidan kare kore ka shago oh shago ina fata an gane to wannan kamar kana yana maka farjini kamar kana ba ma shi da Allah ne ma'ana kana jin kunya ka sa'a mai gidanka amma baka jin kunya ka cika sabawa ne jama'a an gane ko illa iyaka idan iyayenka ne kada ka kuskura ka ce zaka saba musu Allah yake wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai zamantacewa na kyautatawa tsakaninka da su a nan duniya koda kafirai ne koda fasikai ne koda fajirai ne wannan haƙin nasu da yana na akanka amma kuma fa ba su da haƙi kuma a wajen cewa kai shirka da Allah ka kaucewa hanyar Allah ba su da wannan ba su da wannan sulta din Allah bai ba su wannan daman ba daman kuma yanzu a hannunka take kai kuma idan ka je kace zaka ta bauta wa dancan sai lokacin mutuwanka kuma ka zo ka ce cewa to ya Allah na tuba inna Allah yaqbalu tawbata tawbatul 'abd ma lam yugharghir Allah yana karban tuba bawa matakar bai kai ina ba bai kai garin mutuwa ba shi yasa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi mun san tarihin shi ko ɗaya daga cikin azzaliman sarakunan musulunci da aka yi wanda ya dinga kakkashe mutanen mutanen kirki lokacin da yazo zai rasu wani yana ce mai ya kai ya amirul mu'minin ka ya kai ya ya sayyid ka tuba mana yana ce mahaddaji ni tuba sakafi ka tuba mana sai haddaji ya ce mai waihak kai canka alam taqra qawluhu qawlullahi ta'ala ashe baka karanta fadin Allah madaukakin sarki ba cewa walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تمت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أشياء كرنت فتن الله مدعو تسكي با شوى باب توبا وأن تسكي أيك تمونا نن أيك هل سيموتوا تازو وأيو تسكي زنا توبا baka san Allah bai karɓi tuban su ba yace ni ba zan tuba ba saboda Allah ba zai karɓi tuba na ba malamin Qur'ani ne fa mahaddicin Qur'ani ne kan garan ana mai take mada muallimus sibyan ma'ana malamin ƙananan yara yana karanta da su ƙwar'ani tafsiri ina fata an gani saboda haka jama'a mu yi ƙoƙari tun kafin lokaci ya ƙure mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila wani zai ga cewa mun zo mun dauki waɗannan ƴan nukudozi mun yi bayani mun ce iyaka karatu yau na an tashi mm dama ka'idar ba wai za mu karanta gundarin bane mu tashi inda gundarin ne ma kirda zaman sauki amma a yi bayani idan aka faɗi kaza me ake nufi da wannan abu a fahimce shi haƙiƙanin fahimta yadda ya dace wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi wanda insha Allah ta'ala anan za mu tsaya da fatan abin da mu karanta ya zama daidai Allah ya sa tarayya a cikin lada wanda mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi kuma Allah ta'ala ya biya mana Allah muna roƙonka ka dawwamar da rayuwar mu akan bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da sabansa suka rayu akai ka ba mu ikon ku yin koyi da wannan sunna din kuma ka dauki rayukan mu a cikin wannan tsari din Allah muna roƙonka ka tsayar da mu daga dukkanin fitintunu waɗanda suka bayyana da kuma waɗanda ba su bayyana ba muna roƙon Allah ta'ala dukkanin yan uwanmu da ke cikin a cikin kowane yanki na duniya da wannan ƙasa tamu Allah ta'ala ka yi musu wannan bala'i Allah idan dan wani munanan ayyuka da suke aikatawa ne Allah muna roƙonka Allah wannan al'amari ya ishe maka Allah ka gafarta mana ka gafarta mana da mu da su gaba daya sannan kuma ka dawo mana da wanzajjen zaman lafiya a tare da mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله